أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء إن شاء الله za mu karanta suratul takasur suratul takasur makiya ayanta takwas بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إن شاء الله زامي ترجمة لتفسيري لتاويلي alhakumar takafur fifeceniya ya shagaltar da ku hatta zurtumul makabir har kuka ziyarci kabari kalla saufa ta'alamu abin ba haka bane za ku sani thumma kalla saufa ta'alamu sannan kuma da sannu za ku sani sannan al'amarin ba haka bane za ku sani yau kalla lau ta'alamun ilmal yaqin abin ba haka bane da kun san ilimin yaqin la tarawunna jahim da kun ga jahim wuta ke thumma la tarawunnaha ayna yaqin sannan za ku ganta ayna yaqin da idan dunan ku ke thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im sannan kuma za a tambaye ku rannan dangane da ni'ima alhakum takathur wannan alhakum daga kalmar lahawu ne lahawu shine wargi yin abin da bai da amfani shine lahawu takathur daga kafara kafir an abu ya zama kafir mai yawa ne takathur yin majuna gwabi da yawan abu hausa na da yana na da kalman ma'anan tafa'ul a wa'in surare akan amfani da su kamar aka ce sun yi zagegeniya yana nufin wannan ya zage wannan wannan ya zage wannan ke ko sun yi dukekeniya sun da daki juna kenan ko sun yi kafirceceniya wannan ya ce ma wannan kafir wannan ya ce ma wannan kafir sun yi kafirce ne ta kafaru ke idan aka ce ta sabo sun zagi juna ke zagege ne ake ta faharu sun ma juna alfahari ke akwai banci tsakanin in ga ce aka ce ta kabaru ma shi ma sun ma juna girman kai wannan ya nuna shi wani nuna shi wani aka ce in aka ce mutum ko takabbar shi kaɗai girman kansa to takathur ya zo da wannan awon ne takathur yin majuna duna majuna an fi juna wannan yana cewa na fi ka kaza wannan cewa na fi ka a waye a yawa wannan yana cewa na fi ka yawan ka ana aksar min kamala wa azzu nafara wannan ya wani ce shi kuma cewa ne kaina kana da kaza ne to game takathurun bainakum wa tafakhur tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad haka rayuwar duniya ke ainihin yin majuna alfahari wani ce ai ai wani ya kai matsayi ka ce ai sai na wuce shi wannan kuma yana kaza sai shi wuce shi ma sai na wuce shi wannan yana son ya zama yafi wannan wannan yafi wannan aka zauna sai kwane ta duka tan a wani yana kame ne sai ci ai shi to sai ya cafko shi sai ma ya wuce shi hakanan suka sawa'un sun zauna a kulob ne suka yi ma juna suka yi alfahari ma juna ko kuma ba sun zauna a mahalli guda ba ne ɗaya ne tambayi wani yana da mene ya ce yana da kaza ce sai na fi shi shi ma sai yana hankonan ya fi shi duk shi ma zai iya zama ta kafa to wannan ne ya shagaltar da ku ya ɗauki hankulanku gabarin abin da ya kamata shi ne ya kamata ya dame ku ya ɗauki hankulanku kenan daga barin abin da ya kamata ya zama shi ne ya dame ku wato ga lahira gabanku amma kunan kuna ta fifece ne akan tattara tarkace hatta zurtumul makabir har kuka ziyarci kabari domin ana yin ziyartar kabari an je makabarta kenan aka je aka dawo shine ziyartar kabarin suna ta alfahari suna ta bari akwai akwai fasarori biyu na hatta zurtumul makabir duk kuma ba laifi da su na farko shine aka ce wajen alfahari din asa akai abubuwan da aka yi alfahari akan yi alfahari da da dukiya da mukami kuma akan yi alfahari da iyaye da kakanni to wata fasarar ta a tazartumar makabir shine har ma saboda tafahur din kuka ce aini dan wane ne aini jikan wane aini to siyo yawancin da ake alfahari da su suna ina suna kabari har ma da wanda yake kabari kun ɗauko shi kuna alfahari da shi kuma wannan akwai a cikin akwai yawa sai ma'ana na biyu dama na ce muku ma'ana biyu na biyu haku kuka ziyarci kabari ma'ana kuka je kabari kuka mutu ma'ana kuka zama ma'abota kabari kuka tafi ziyarar da ba a dawowa kaza an ce ya kai ziyara ai kaga ana fata ya dawo ne amma in aka ce aka ce ina wani aka ce ya ziyarci kabari ya ba kunci kabari masala aka ce ya ba kunci kabari aka ce ya ba kunci lahira ba ya kai ziyara lahira kenan ma to zai dawo ne to wata ma'anan ta ma'ana har kuka mutu kuka koma kaburbura ke kuna ta tunƙaho da alfahari da dukiyoyi da tarkace da matsayi da har kuka mutu kuka je lahiran ba ku ta na abin da zai amfani ku can ba shi kuma fifece ne yanku na nan bai zai tsina na muku komai a can ba to zai ana cewa a ma'anan a ma'anan farko akwai akwai zancen amirul mu'minin mai ɗan tsawo a najil balaga wanda a ciki ya bai karanta alhakumut takasur sai ya kawo wani abu da ya kama da wannan inda a ciki ya ce ya ce alhakumut takasur bil amwali wal auladi ila a shi ba shi ba nan ba ce shi kenan wannan wannan kawo ma'ana na farko kenan na kowance na biyu na farko din a ma'anan magana amirul mumin abin da ya ce shi ne abin masa'ir aba'ikum abin masa'ir aba'ihin yabtakhirun an bi adidil halka ya takasaru yawaye akwai wannan kalma an bi adidil halka ya takasaru abin masa'ir aba'ihim yabtakhirun yabkharuna kai ba yabkharun da makayan iyayensu ne suke alfari makaya inda aka kayar da su ma'ana inda aka sassaka su an kada mutum ma'ana an kwantar da shi makwantai to tunda muka ce makwantai da wasa da makwantan iyayensu ne suke alfahari an bi adidil harka ya tako da yawan waɗanda suka mutu ne ya takasarun suke ƙara yawa su an wato kamar su suna iya cewa su gidansu kaza kaza sai su lissafta su suke da wani su suke da sarki wani da sarki wani da sarki wani da meloniya wani da duk amma duk sun mutu ba ka ganin suna suna ƙara suna nuna sun fi wasu ba amma har da matattu a cikin tinkahon su na sun fi wasu hadda lissafta ainihin a ƙabilansu ko a gidansu sarki nawa suka yi ko shugaban ƙasa nawa ne ko miliyoniya na haɗu wanda suka marmace to a ma'anan ta biyu kuma shine kun tafi kabari shine ainihin alakum takathur bil amwal wal aulad ila an mittum wa qubirtum mudayina amarakum fi talabid dunya amma huwa ahammu lakum wato kun ainihin yawan fifece ne ya shagaltar da ku a dukiyoyi da 'ya'ya har kuka mutu aka kabarantar da ku kun barnatar da rayuwanku a bidan duniya wanda kun bar abin da ya fi muhimmanci shine aiki domin lahiranku to kaga ziyarar kabari a nan kinaya ne ga mutuwa ɗayan kuma hatta zurtumar makabir ɗayan su yi kuma ma'ana kinaya ne ga a cikin alfarin naku hakun lissafta da matattu to duk ba laifi da duka fasarorin ainihin duk kalma in an ba da fasara biyu ba ana nufin wannan ya kora wannan bane akwai fasarori masu yawa ma ba ma biyu ba ma ba ma uku ba ba ma goma ba har saba'in har ɗari bakwai ana iya tsamowa a kalma guda kuma ba ɗayan da ya karo da ɗaya to kaga ainihin kenan takasur an gane ma'anan shi shine fifice ne wannan ce na fika wannan ce na fika zurtumul makabir har kuka a wajen takasur din ko har kuka hada da waɗanda suka mutu wajen alfarinku ko kuma kuka yi ta alfarin har kuka mutu nan yana cewa a kabari kuwa to in ba manta ba karatunmu na jiya jiya ne ko muka yi najil balaga na wani wani mutum da ya husuma da salman al-farisi ya ce kai ne wane kai ne mene ya ce to farko na dai da ni da kai igwamani ne mai kazanta ƙarshe na da ni da kai kuma mushe mai wari ranar lahira kuma aka aji ma'aunai a nan ake samun karimi da la'imi kaga ɗayan sai shi to farkon ku duk cikanku masu tinkahon nan menene ku ƙarshen ku kuma menene sai yana cewa dangane haithu ya tasawal abdu wa rabbu sulajan rabbu sulajan wato ainihin wasaulajan ainihin a nan a kabari daidai wa daida ne tsakanin komawa ne da bawa da mai gida mai dukiya da bayi sulajan ainihin shine kamar abin da mai sunan shi sandan girma mabucin sandan girma da bawa duk ɗaya ne a kabari akwai wani hakimi da ya ga wani sarki a skandariya yana wucewa yana tinkaho irin tinkahon da yake shi ga shi babban sarki to sai shi hakimi ɗin ya gan shi ya ce ya gan shi ya tsaya yana a waɗansu kaburbura haka yana ta kallo ya yi shuru ya zugum sai ce ayu halakin mai kake ne kayi wani zugum a kabari ya ce wallah ina ta kokari ne in gano wannan kabarin na sarki ne ko na talaka wannan kuma na sarki ne na kasa ganewa ga kasusuwa na gani amma na kasa gane ko na sarki ne wannan ko talaka ne sai iskandar ya yi shuru iskandar sarki sai ce lalle ni kai mawa'azi da kaga wato in ko kowa kabari wannan nawa ne ne ko nawa ne ne babu sai ga sai ya ce lalle kai man wa'azi wato zato na karshe da yake yanzu in na mutu shi kenan da ni da talaka ba bambanci to kaga to nan kuna ta takafu to kalla sofa ta alam kalla kalma ce ta ana tsawa ainihin da ana tsawatawa ne wato da karfafa magana in ka ce kalla al'amarin ba haka ba ne wato ban ka tsawata mutane wata kamar an tsawata masu kan cewa haba haba kuma me yana ku na takafu a rayuwar duniya ba ku da hankali ne to saufa ta'alam da sannu za ku sani za ku sani wato lokacin da ilimi ya zo muku za ku gane cewa a ashe mu mun bannata lokacin mu ne akan abin da bai da wani amfani takasur inda muka yi tafi sun makalla saboda alam sannan kuma za ku sani wato sun makalla kalla sun makalla da aka ce kalla sai aka kara kalla kalla sun makalla sannan kuma al'amarin ba haka ne da kuke tsami za fa ku sani da yawan masu fassara suna cewa sanunnukan nan guda biyu daban-daban ne wato ainihin kalla sofata almuna na farko da kalla sofata almuna na biyu to sanin da a lokuta ne daban-daban a lokuta guda daban-daban za a san wannan nan a cikin raudatul kafi ya ce saufa ta'alamu lau da haltun ƙuburakun za ku sani in kun shiga ƙaburburanku sun makalla saufa ta'alamu na lau harashtun min ƙuburikum ila mahashirkum sannan kuma za ku sani in kuka fito daga kaburan ku ya zuwa matattara hagan sanin farko in ka mutu ka ji ka ziyarci kabari ka bakonci kabari za mu ce sanin farko da za ku yi shine in kuka mutu kuka bakonci kabari za ku sani ka ce a a sha lamarin haka yake kai ya kai cin mu ya tirɗin mu mun ɓannata lokacin mu a banza a wofi wai muna ta kokarin sai mun cimma wani ko mun fi wani ko mun yi kaza mun dauka nan kenan to yau yau fin shi a nan ko rashin fin shi duk ba shine da fin shi da mun yi abin da ya fishe mu to ka ga nan kun sani kenan to ba da ma sanin na karshe kenan to sannan aka fito da ku daga kabarbura kuma to za ku saki sani to ka ga ya bambanta ba za ku sani sannan za ku sani kaga za ku sanin farko in kun shiga kaburwar za ku sani na biyu an tawo soko daga kaburwar to ai ma za ku sanin akwai na gaba ma bayan an tattara ku aka yi hisabi za ku ƙara sani sannan za ku sani sosai sosai yana nan maganar shi na can in kun je haƙƙul yaƙi aki in kun shiga wuta kenan wai ya zubar kalla lau ta'alamu na ilimin yaƙini abin ba haka bane da a ce kun san ilimi na yaƙini la tarawunnar jahim da kun ga wuta gidan wuta dam a gaban ku da kuna da ilimin yaqini yaqini muna amfani da kalmar da Hausa muna ce masa yaqini wai Bahaushe kuma zai fahimci ma'anar ke yakan ce sakankan cewa wato idan idan kana iya yarda da abu saboda waɗansu dalilai da hujjoji da suka nuna maka abin haka ne amma tana iya yiwuwa kuma dalilan da hujjojin ba su kammala ba ko kuma dai ya sa maka dai wani ɗan shakku-shakku ka yadda amma akwai bai zauna daren ba yana iya in aka zo aka sake kalallame ka da bayanai da sauransu a cikin buke ka daga wannan amma ran da ka sani sani na yaƙini to shike ba za a tashi ka akan wani ka sani yanzu ka tabbatar ka su kankance haka ba ka shi ka ɗebe shakku ke domin yaƙini ainihin yana ɗebe shakka akwai maratib na ilimi hawa hawa akwai akwai shakka akwai yaƙini daga cikin mutum shakka tsakanin abubuwa biyu in ma ka kaza in ma kaza ko kuma baka amince su su ba yaƙini ko ka kawar da shakka ke da shakka yana gusar da yan abin yaƙini na gusar da shakka idan kai idan kana shakku to ilmul yaqin da a ce kuna da ilmul yaqin ilmul yaqin ilmi sanin abu kenan da kun ga gidan wuta dam a gabanku sun malataro na sannan kuma za ku ganta lami din nan na takidi ko muna ce mishi na ƙasa ne wato tabbas za ku ganta da mutum ne ya magana ya ce latarawunna da sai mu ce ma ya ce wallahi ne ko da bai ce wallahi ba don an don ladin nan ta zama tamkar rantsuwa ne to tabbas za latarawunna ha za ku ganta ita mai wuta din ainal yaqin to kaga kuma bayan an faɗi ilmal yaqin gashi an kawo ainal yaqin akwai ma wani ilmin wanda a cikin waƙi an kawo shi aka ce masa haƙƙul yaƙi saboda haka malamai suna cewa martaban ilmi hawa uku ne akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haƙƙul yaqin ilmul yaqin an baka labarin abu ne kuma ka sakankance saboda hujjojin abin da aka baka cewa gaskiya ne abin kamar yadda ake ba mu labarin wutar nan da aljanna da tashin kiyama muka aminta lalle haka ne to ilmi ne yaki ne ke wani misali da zamu bayar ka dangane da ilmi yaqini shine wanda ko a wancan karin na bada wannan misali shine duk musulmi ya san akwai ka'aba da daddan masallaci mai kusurwa hudu da aka gina da da duwatsu kuma aka yi masa labule da bakin kyalle ginin shekara da shekaru ana ce shi baitul atik ba ginin da ya fi shi dadewa a duniya daɗaɗɗen ɗaki shi ne aka umarce mu da mu bi mu kalla kai muna sallah muna kallon ƙaba ne da inda muke to kowane musulmi ya sa akwai ƙaba ko da bai je hajji ba ana baka labarin kaba kasan akwai kaba kuma kana da ce tambayi wanda bai taɓa zuwa hajji ba ya kaba take zai ce ainihin masallaci ne mai kusurwa hudu don da aka yi da dutse kuma aka mishi labule a gefensa hudu da bakin kyalle to ballantana ma lokacin mu na hoto yanzu da talabishin ana kallon an sha ganin hoto ka sha ganin kaba da ganin ko yaro kana mishi me wannan zai ce maka ai kaba saboda ya santa kuma in kana kallo a talabijin kana kallo gashi nan kana ganin masu dawafi ga su ka san ma har ka san ma har yana da kofa ka san yana da indororo duk baka je ba amma duk ka sani to wannan ilmi da yaqin kenan ilmi ne na yaqini ko yanzu da wani zai zo ce maka a ai ka'aba bene ne mai hawa goma sha biyar kai baka taɓa zuwa hajji ba ce ma keke mutum dubu talatin za su iya shiga za ka ce a a malam a a malam bala ainihin ka'aba ba shi da bene ko kuma ya ce maka yana da indarorin talatin da shida za ka ce a indarorinsa ɗaya ne wanda ake ce mashi indarorin zinari yana kallon fuskan madina ne shahararre ne shi daidai inda roron ƙwara ɗaya ne rak gace yana da ƙofofi arba'in ƙaci a ƙofa ɗaya ke kaga saboda mene kai baka je ƙaba ba ma za ka iya bada labarin ƙaba saboda mene wannan mene ne wannan ilmul yaƙi ka san yadda ƙaba ka sakangance akwai ƙaba kuma ka san yadda take da bayani to wannan da a ce da a ce irin yadda muke yadda muke ba da labaran kaba din nan ga wanda bai ji haji wanda ya ji haji zai ce ai ya wu ilmin sa ya wuce na ilmu da yake to ga wanda bai ji haji ba duk yana da labarin ko kuma ce bai je bai je ko da umra ba ya je ya ga kaban ba ba lai haji ko umra ya je ya je ga kaba din ba to yana da ilmin kaba ilmul yaqin to da a ce kuna da wannan ilimin dangane da jahannama da kun ganta yadda ake tsawala ta aka faɗe ta da ka ganta dam kamar yadda kake ganin ka'aba a gabanka haka za ka ga gidan wuta da wannan irin ilimin da za a baka labari a ce maka ai gidan wuta na da kofa saba'in ne za ka ce a kofofi bakwai da za a ce maka gidan wata yana da kaza za ka ce a kaza ne da za a baka rawa kamar ka gani ka ko wanda ya san yadda wuta take ya san kuma yadda ake ake azabta mutane da kuma aka ana dawama a ciki lalle zai shiga taitayinsa ba sai ya ji ya gani ba to inda aka ce sun malata rauna sannan kuma za ku ganta tabbas za ku ga ita wutan kenan ainal yaqin ido na yaƙini ganin ido kenan ka sakankance wannan shi kuma misalinsa shine kai mai jin labarin kaba wanda baka tafi ba sai kawai rana ka ce za ka tafi hajji duk kana ta ɗoki kana ta ɗoki aka ce ai an sauka ka ce makan ne aka ce ai ba nan ba ai ba maka kenan ba jidda kenan yanzu sai an shiga mota duk kana ta haka haka aka ce an shigo maka ka kosa kana kana ta kokarin ina ka aban ne ranan kawai kawai kana shigowa kawai ga ta dam a gaban ka yadda kai ya ganin ta a hoto din nan da kai ake ta baka labarin har ma ka je ka taba to me me wannan ainul yaƙin gashi ƙwalo-ƙwalo gashi da idonka kaga abu to za ku ganta aini laƙi za ku ga wata aini laƙi ne me yake nufi wannan za a jawo ta waje a yau ma'izin bi jahannam yau ma'izin ya tazakkaru insan wa anna lahu dhikra ran da aka jawo ta da ragama dubu saba'in mala'iku na ɗauki ranar kiyama ba an tara mutane sai a jawo jahannama su gani ga ta dam a gabansu ana jiran shiga ne kawai to kagan wanda ya aiki domin ta ya san ranar ba makawa canza shi to aina leƙi ne ke to ɗaya ilimin da ba a kawo shi ba wanda ke cikin waƙiya haƙƙul yaƙin to shine in suka shiga gidan wutan aka fara gasa su to haƙƙul yaƙi ne kenan shi gan dangane da kaba ba zan baka ba ba zai in a ga faɗi haƙƙul yaqini ba daga ilmin yaqini ya kare amma dangane da jahannama haƙƙul yaqini shine a shiga cikin gidan wuta a ɗanɗana kuɗa to haƙƙul yaqini kenan yanzu a ji a jika da an ba ka labari yanzu ka gani da ido to ka shiga to ka ga Allah wanda ya san wannan ina shi ina wani takaso takaso al'amarin mutum da yana da ban mamaki wani kisa da zan baku ba tare da na faɗi suna ba waɗansu mutane suka yi faɗa suka yi ta rikici suka yi ta rikici yana wani ce komin tsayanka ba dai ka gina wannan gidan ba ka yi kaɗa ba ka gina shi in dai ina dare kai ko na mutu da 'ya'yana da 'ya'yanka sai an yi rigima shi o'o ba ana gadon rigima to shi kuma kila da idan wannan ya mutu wai da ayansu wai za su ci gaba da wannan fada ba dai ya gina wannan gidan ba yana komin tsayin ko sai na gina in an bi ta nan wannan mai bi ta wannan wannan in yana kai kai ka san ta nan ba ka san ni dan kungiyan asiri ba ya kewaya ta can shi ma a doda izinin gina in ya zo ya bi ta nan a zo a ce filin ma a ce a maka shi a kotu a ce ba nasa bane can ma ya maka shi banki su ce suna bin shi bashi ce sai katsiya ce ta ba kuma wai haƙi 'ya'yansu ma sai sun gaji gaba sun ci gaba to ka gani to duk wayannan kuma dai wanda jahannama ke jira yake wannan wai yake wannan abin kaga da yana da hankali zai bata lokacin sa akan wannan ba sai ya shiga taitayin sa ba to amma maka malam in ka lura duk wannan suran gaba ɗaya gargadi ne mun saba surori da yawa ana balansi in an faɗo ta a faɗi aljanna amma nan wutan kawai aka ƙare a kai ake ba da tsoro wannan duk gargaɗi ne kawai kasan duk wani da nake ce mutane ai alkur'ani bisa hikima Allah ko ina ka ɗauka bayan za aka karanta rubu'in hizbi ba tare da an tuna take da wuta da aljanna saboda kai da aka tara shi tsari ne tsararre ne da a ce an yi suratun nari aka gama sannan aka ce suratul jannati aka gama sannan aka ce suratul kabari suratul hashari aka yi tashi suratul siradi to da ainihin da alkurani bai daɗin karatu ba ko amma shi bisa yake Allah sai ya zama an ya mutsa ne ko ta ko ina kai karatu zaka sha wa'azi to wani ha'yan gajejjerun sura sun ba mu labarin wata da aljanna sun faɗi makoman mumini da makoman fajiri duk ha'yan ƙananan surorin kaga kamar ta baya alƙara malƙara an kaga an ce fa amma man sakwara mawazinu fa huwa fi isha tarariya wa amma man khafar mawazinu fa ummu hawa kaga ni kaga ba an faɗi biyu ba to nan ko fa kun ji an faɗi ɗaya mutum ya shiga taitayin samari to sun malatus adunna yau ma'izin anin na'im sannan kuma rannan ran da gaji hannama a gaban ku kenan kun ganta kafin ku shiga to ka san sannan kuma zanen za a tambaye ku dangane da ni'im to za a zo a baje ni a ta muku tambayoyi ka san ko daga tambayoyin ka san abin da zai faru kamar je ina baku labarin yadda safa ya yi ma banu umayya to tun da aka fara kira ina wani ana yawa yana suka kashe shi ina wani yawa yana suka kashe shi suna zaune a kujeru ga an yi ana suna tsammanin suna da matsayi sai suka suka sakankance yanzu sun mutu kawai tun ana kiran kawai sun tabbatar sun mutu kawai to kaga wannan lokacin da aka zo ana tambaya dangane da ni'ima din nan ga jahannama an zo da ita gashi mutum ya gani gashi an zo an ce ina wani dan wani ya zo ana cewa kaza da ka samu ba nan yana cikin kawana da wannan ba nan nan karanta muku daga nan cewa yas yus'aluna anil amwali aina ka aina kanu biha allati ka allati kanat biha yufakhiruna wa yubahun za a tambaye su dangane da dukiyoyin nan da suke alfahari da ita suke takama da ita za a ce min aina tasabuha daga ina suka samu dukiya me suka yi suka samu ladan wani aiki ne kun san kasbi dukiya ba ta zama ta halas da kasbin haram dole ne kasbi ya zama na halas ne to ina suka me suka yi suka sami dukiya idan aka idan aka aikata abin da ya haramta aka sami dukiya dukiyan ta zama mene ta haram kamar mu a wurinmu inda za ka sai abin da a shari'a ainihin ba a sai da shi to dukiyan ya zama haram ko kuma ka aikata abin da shari'a ta hana ka sami lada a kai kamar caca ko duba kamar kai mutum duba ka ce abu kaza zai same shi ko bokanci to duk da haramun ne ko sihiri ko ire duk kasbi na haram in aka sami dukiya ta wannan ko damfara ko yaudara ko ire ko ga sunan dai to dai to ai min aina iktasabu ka san mai takasur yana damuwa da ina ya sami kuɗi zai je haƙilo ne ya tattara ya ce ya fi wani to min min min kaddil yamini aw aw sulbi wa nahab yawa kaddil yamini ne aikin hannu ne ya aiki ne da hannunsa ya sha wahala ya sami dukiyar ko ko sulb ne kwace kenan da nahab duk ma'anansu ko kwace ne da sata nahab ya fi kama da satan da masu iko suke shine nahab ba sarika ba sarika wanda talakawa talaka ke sarika amma shi mai iko nahab yake yana ɗiba ne ya zuba yana handama ne sulhu kuma ya kwace kayan wani ne ya kwata to wa aidan yus'alun har wala za a tambaye su fi ayi shay'in anfaquha yawa bayan da aka sadu tattara dukiyar nan to a ta ina kuma aka sarrafa dukiyar fi halalin aw haram halal ne ko haram kasan kuma wanda wanda wajen takasur din nan har wala ana yin takasur wajen sarrafa dukiya ya kula afaktu malar lubata halaktu malar lubata yana alfahari halaktu malar lubata ni ne ne kashe kudi ne kaza ne an ce mana ana alfahari da hadda cin tuwo cin abinci akwai gidan cin abinci sai wani da wani za shi gidan cin abinci ya je a kawo masa abinci sai abinci ne baka wanda za a ci shi kenan ya ci ya tashi amma sai a ce faranti dubu biyar dubu goma na naira kenan yanzu nairan tana ta zama yayi kila ma yanzu ya zama dubu ishirin da biyar zai ci farantin tuwo dubu ishirin da biyar kila ma ya buɗe baki ana ya tashi kawai yana cin kawo sai shi wanda zai iya ci buɗe bakin dubu ishirin da biyar a ce ina kake buɗe zauna nan da allah gidan talakawa kake zuwa mutum ya ci abincin dubu biyu ga inda ake cin na dubu ashirin da biyar can to kaga hada alfaharin ya ci kaza ya sa tufa kaza ya hau abu kaza mota iri kaza ya gina gida kaza da ka ji ana alfahari cewa kana da gida a new york zauna na wani wani gidan gidaje sai ci shi ma sai ya gida a new york da yana da london ne da paris kawai sai yana new york an ce a america har mutum ya gama gwamnan jiha ba zai iya gina gida a washington dc ba ko new york ba new york da dama washington garin gwamnati new york new york hasata amma gwamnonin najeriya ɗaiɗai ne wanda ba su da gina ce kun ga dukiyar al'umma amma gwamna na america ba zai iya gina gida a new york ba har gama gwamnati waya ko da ya sakanta sai dai inda ma dan kasuwa ne ya yi kuɗi da kasuwancin sai iya gina gida amma ba dan ya yi gwamna ba to sai a ce kana da shi a tokoyo ce ana gida a tokoyo ne zauna nan wane yana da gida wane yana da za wuce ce shi ma sai na kamo su shi ma sai je kana da shi a birnin bijin ana gida a ce ne zauna nan wai gidaje yanzu in ka ji in ka tafi to ina da ka sauka a hotel Allah ya sauke ka rasa amfanin gidan sai shekara shida bai je ba amma yana da gida a gari mahaukaci kawai abin suka hamma garuruwa ma suna suna suna suna kaga kowane gari yana da gida kun ba abin da zai yi da shi to shikenan ta kaso ne saboda jikin alfarin su mutum ya mutu sai a ce yana da gida ko ina yana da gida duk gidaje da motoci da tufafi da abinciccuka da matan aure da kaza da kaza da kaza da kaza da yana da su to za kaga dukiyoyin nan ta ina ya samu yi wannan za a tambaye su ina ka sarrafa a halal ko a haram sun mai ororo na alal janna sannan sai a bijiro musu da aljanna su wa'annan mutane wa yuqalu lahum a ce musu unzuru jayidan hal hadha huwa al-gina wan na'im am amwalukum fil hayati dunya sai ce su to ku dubi aljanna sai su ga aljanna wak wayo Allah idan dai ni'ima ce idan idan gida ne su ga gidan lu'lu'u ka san a gidan da yafi kowane shine na gilashi ko to ko da wai har ba wani mai kudin da ya taba sawwala cewa zai gidan lu'lu'u a duniya saboda lu'lu'u in kaga an dan diga shi il a agogo sai ka ji kwagwawa na mugun tsada sai dai a dan sa shi ɗan ɗigo-ɗigon shi ko idan ko kaga ainihin abin wuyan lu'u-lu'u to sai suwance da suwanci to shi za a kwaba a gina gida lu'u-lu'un ma ba na nan duniya ba na aljanna a yi shi hawa-hawa ya hango gidaje dankaran-dankaran ya ga birane ba ma yana ba mutane ma birane ne ba ma gidaje ba domin duk wanda ya shiga aljanna in akwai talaka a aljanna to talaka ɗin gidansa da abin ya fi duk duniyan nan da duk abin da take ciki kai ba ma haka nan ba duk duniyan da abin da ke ciki bai kai darajan hankicin ɗan aljanna ba duk duniyan gaba ɗayan to kaga sai a ce mishi to dubi dubi dubi ka hango aljanna ya ga hamshakan gidaje ya ga kayan alatu ya ga gonaki ya ga koramu ya ga tufafi ya ga duk abin da ake jin daɗi da shi in nan ma shi mashayi ne ya ga giya ta fi champagne tana kwarara kawai a kogin madalala shi ko nan da ƙyar yake samu ya ɗan kwalabe a yaba mashi sai ya ganta kawai in shi mai sha'awar mata ne sai ya ga gasu nan hololololo in mai shiga abin da yake sha'awa na rayuwar duniya duk sai ya ga cewa gashi nan hololololo a aljanna sai a ce musu to ku duba ku gani da kyau na wannan shine gina wan na'im wannan shine wadata da da ni'ima am amwalukum fil hayatid dunya ko dukiyoyinku a rayuwar duniya wanne ne thumma yuqaduna ila azabil hariq sannan kuma a jiya su yazo azaban kuna liyazdadu alaman ala alam don su ƙara samun raɗaɗi akan raɗaɗi domin raɗaɗin azaba duk da yana da raɗaɗi amma ganin karama ya fi shi wato da za a da za a yunwatar da mutum yana fama da yunwa kamar mu tsara a sashi a keji yana fama da yunwa da kishi to kishin yana damun sa yunwa da yunwa tana kafin zai zai fi jin kishi fiye da yunwa yana jin kishi yana jin yunwa to kawai in aka in yi hango kwalban ruwa mai sanyi to bakin cikin shi zai karu sai ga wasu na sha kawai suna suna wurgar da kwalban ya ce ba a dan san mini ba ko da dan ce kayi kaɗan kuma ya ga an dulala a ƙasa to wannan kallon ruwa ɗin mai sanyi zai fi kishin tashi fiye da kishin da yake ji to mutumin da yake cikin wuta in ya hango karaman da aka yi ma 'yan aljanna to ya fi baƙin ciki kan ko a zo da abinci ga ana ci shi kuma shi kuma yana fama da yunwa to gara ma ba a zo da abinci ba kaga yahuda yana da fama da yunwansa kawai to amma yanzu da aka zo da abinci da ruwa mai sanyi to an sam aka wasu suna ci suna sha suna dariya shi ko kawai an da ma kawai an dalara mashi harara ne an zage shi ma sai ma kwantsa ma mashi kulki ma a ce ma mutane shi to wannan zai fi mai wannan ce a cikin du'a kuma habni sabartu ala har darka fa kaifa azuru ala faraki habni sabartu Allah azabaka fa kaifa asbiru an nadari ila karamatik in ma na iya daura azaban wutanka ina ni ina daura ganin karamarka domin yafi azaba kana cikin kan ya yafi azaba fiye da azaban da dan wuta ke ciki hango karama aljanna to kaga to to ka gani kaga za a tambaye ku dangane da ni'imomi to shikenan lokaci wannan nayi mana na yi bana fassara yanzu zan yi tawili to da ƙarin fassarar ma a cikin raudatul kafi da aka ce thumma la tus'aluna yawma idan an na'im wannan shi ma fassara ne yace an hamsin za a tambaye ku abu biyar an shaba butuni wa bardi sharidi wa radatu naumi wa dalalil masakini wa atdalil khalq ko ai khalq kenan za a tambaye ku dangane da ƙoshin cikuna da abin sha mai sanyi da daɗin bacci da inuwan gidaje shiga inuwa alhali ana rana kai kana cikin nema musamman ma wani lokaci na wani lokaci ma har da kayan sanyi ne abu waje ko da rana da kuma daidaituwan halitta halittan ka lafiya lau lafiyan jiki kenan akwai rawar da dama da suka kakawo cikin irin wannan suka nuna cewa ainihin ni'imomin ke a cikin majma har walawa daga cewa ainihin akwai ruwan cewa huwal amnu wa siha za tambaye ku dangane da aminci da lafiya lafiyan jiki kuna zaune a cikin aminci kuma da lafiyan jiki ni'ima a cikin uyun abar rida za a tambaye ku an rudabi wal ma'il bare dangane da ɗanyun abubuwa itatuwa kenan ‘ya'yan itatuwa kamar dabino akwai wani wani ruwaya shi na'ama da suka cewa ainihin lokacin da ayanan ta sauka su sahabban annabi suka ce wani ni'ima ashe ba aswadai ne bane baka suna ce ma dabino da ruwa aswadai ne domin ruwa shine mafi saukin abin da ake iya samu kamar yadda zo a zance amir mumini mafi daɗin abin shan ku shine ruwa kuma ya fi komai a sannan kuma dabino shine mafi arhan abinci a tsakaninsu don shi yana fifito a wurinsu saboda haka ainihin abincin abincin talaka dabino da ruwa in kaga ya dan sami hubus da nama to da dan hali ke da mai wanda zai jika hubus din shi ya dan taushi to sai suka ce to ai wani ni'ima za a tambaye mu dangane da shi ashe ba aswade ne bai ne sai kuma takobi a rataye a wuya wato ma'ana yanzu ba mu da komi in ban da dabino da ruwa kuma gashi mana fagen fama ana yaki sai suka ce wai annabi sai ce da su ashe Allah bai shayar da ku ruwa mai sanyi ba kuma bai ba ku takalmi ba wato za a tambaye ku kenan ba ba ku ni'imar ruwa mai sanyi ba ba ba ku matakalmi kun sa a kafafunku ba to kuma ka san takalmansu a wannan na alai ne ba za mu ci musu ma takalma to takalma din amma dai faɗe ne na ƙirginsa ya ɗan hana ainihin zafin rana a ƙarƙashin ƙabdin ƙasa ta kan yi tsafi a zo a ƙasashen yashi ya tsafin gaske da rairayi ya zafin gaske ta kashe kama ainihin ko da ma abin a turba da dankali ne a rairayi a lokacinsu zai gasu saboda tsananin zafi to saboda ka taka shi da tsoron kafa ko da kafan ta ta sha busuwa zai ɗanɗana saboda ka sai a sa fatan sa kirgi a yi masa maɗaukai a ji sauƙi-sauƙi to sai suka ce ba shi ne ba sai ce masu to ai ga ni'iman ruwa mai sanyi ga kuma takali to muna fassara ne domin da fassaran da ka sani na gida da kuma wanda baka sani ba da za mu kawo a cikin mahasin na baraki ya ce man zakara smallahi ala ta'ami lam yus'al an na'imi dhalika ta'am wanda ya amince su Allah sunan Allah wa abinci ba za a tambaye shi dangane ni'iman wannan abincin ba to amma akwai ruwayoyi daban-daban da aka samu daga aimma wanda ya nuna ni'ima ɗin ya wuce wannan wata ni'ima ce da ya cancanci a tambaye ka amma kafin nan za mu kawo 'yan surayoyi har walawa dangane da ma'anan sura ɗin nan a majmu'ul bayani yana cewa alhakumut takafur ya kawo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da yake cewa ya qulu ibn adam mali mali adam yana cewa dukiyata dukiyata wa malaka min malika illa ma akalta fa afanait yace ba ba ka da wani abu daga dukiyanka sai abin da ka ci ka karar da shi ka ci ka cinye shi kenan halas ya halaka a cikin ka aw labista fa ablait ko ka sanya na tufa kenan har ka tsofar da shi ya rududdige ya tsobe au ta sadakta fa amdai ko kai sadaka da shi ka zartar to aka kai maka akan wannan kai ya ce aure da muslim fi sahi muslim ya ruwaito shi a sahihinsa wato mecece me me dukiyarka mecece dukiyarka duk shi ɗaya ce dukiya ta dukiya yana nufin wanda ya tattara to mecece dukiyarka akwai a sai da a wannan ma'ana ɗin mutum yana ganin abin da ya tattara shi ne dukiyansa to sai sai a dukiyanka ita dukiyan in ka ci abinci ka gama cinyewa to dukiyanka kenan saboda yanzu ya ka cinye ya amfani jikinka ko ka sa sutura har ya tsofe ka yar kenan ba da ba za ka sa iya sayo ka sa ba an gama to shi ma ya zama ka amfana da shi lokacin da yake dukiyanka ko kuma ka ba da sadaka amma nan ba da sadaka kuma kazalik ainihin akwai batun cewa manzala ya cewa wanne ne ku ne dukiyansa a dukiyan waninsa ya fi soyuwa gare shi fiye da dukiyansa suka ce ai mu ba mu san wani ba ce ya fi son dukiyansa da na waninsa sai ce wanda ya ba da dukiya ya ba da sadaka to shi ne dukiyansa amma wanda ya tattara bai bayar bai basu to wannan na magada ne wato kaga wanda mutane a tukiyon da suke tattara suna tattara ma magada ne kaga ba nasu ba ne sannan kuma idan mutum ya mutu ya bar dukiya ya zama na magada idan su magadan nan suka aikin alkhairi da shi to su suka sami lada ba shi saboda su suka aikin alkhairi shi nasa ya tara ne amma da lokacin yawi aikin alkhairi a lokacin da yake da rai to dukiyarsa kenan domin shi za a rubuta masa lokacin da duka bayar saboda Allah ya shiga akawun ɗin ga alahira to ina ka kenan wanda za ka ji ka tarasa to shi kenan ne har wala yau a wani hadisi mai tsawo daga zance amirul mu'minin ya fassara takathur da lahawun wa shugulun wafsidalin ladhi huwa adana bil ladhi huwa khair musanya ga koma baya da abin da yafi wannan ibaran alqur'ani inda annabi Musa ke ce bani Isra'il bayan Allah yana sauka musu da abinci daga sama suka ce su ƙasa da bumbunto musu da tsare-tsaren ƙasa yace kuna neman musayan koma baya da abin da yafi to shine wato ainihin baddala koma baya da abin da ya fi shine ainihin mutum dukiyar duniya maimakon na lahira wadatan duniya maimakon lahira ni'iman duniya maimakon na lahira wanda ya wannan musayan shi kuma har a cikin nahajul balaga na dan kawo dan wani bangare na inda amir mai yake fassara wannan takasur din nan da yin alfahari da matattu amma a cikin hudu nan ya kawo shi da dan tsawo shi ma kan shi darasi ne saboda haka ba zan karoto hudu ban ba amma a ciki a ciki akwai wa'annan fa bi masari aba'ihim yabkharun wa bi adidil halka yatakatharun mun fi karanta wannan yartaji'una minhum ajsadan hawat suna komawa ya zuwa ga jikunan da suka rududdige wa harkatin sakanat da motsin da ya tsit wale an ya kunu ibaran a haƙƙu min an ya kunu muftahara su zama abin su zama wa'azi shi ya fi cancanta fiye da su zama abin abin alfahari wato wanda suka mutu kakanninka da suka mutu ya kamata su zama su zama darasi ne gare ka idan babanka ya mutu ya kamata ka ka dauki wa'azi ne kai ma me zaka yi kenan yau kai ma zaka mutu ne maimakon ka rika alfahari da ubanka da ya mutu ya kamata ka dauka tun da ka fahimci cewa tun da dai ubana ya mutu ne ma zan mutu kakana ma mutum ne da maimakon karkace kai ne dan wajen ubanka kai ne jikan kakanka kai ne jikan kakan kakanka kai ne kai ne jikan uban ubanka har ta buga maka ganga wai kai kana ta kana ta kumburi wawa kawai to dama ba kai ba dan uban naka bane to eh menene ba dan uban kowa kowa ba dan ubansa bane to ya kamata ka dauki darasi ne ina uban naka ina uban uban ka din ina uban uban uban uban ka din duk ba sun mutu ba to kai ma mai za ka yi kawai ka ɗauki da rasu ya ke fi cancanta mai kan kai tunƙaho domin wannan ba abin tunƙaho ba ne to sannan kuma har wala yau ma'anan kalla saufa ta alamuna shi ma a cikin majma'al bayan mun faɗi wannan ya saufa ta alamuna ya ce ya ce wa'idun ne ba da wa'id narko bayan narko ne wato kalmomin daban-daban ne saufa ta'alamuna fil qabri thumma saufa ta'alamuna fil hashar ya ce ainihin rawahu zurbin hubaish an ali alayhi salam yace wannan magana wani mai suna zurbin hubaish ya waito haka nan daga wajen ali alayhi salam kaga wato ma'ana wannan ba fassaran ra'ayi ba na fahimtar mutane ne ba a ya zo ne a ruwaya cewa sofa ta alamuna na farko a kabari ne thumma sofa ta alamuna na biyu a rayan an taso daga kabari har shi mai ruwa yake cewa ma zalna na shukku fi azabar kabari hatta nazarat alhakumar takafur mu da muna shakkan azaban kabari sai da alhakumar takafur ta sauka sannan sai muka ji an ce kalla safa ta alamuna ya ce yuridul kabar yana nufin kabari sun maka la safa ta alamuna ba adal ba sai muka ce oho ashe za a ɗanɗana kabari ke tun da aka ce sai kun sani ka san narko ne za ku sani in aka ce za ka gani ai kaga barazana ne barazana mutum ne ka yi mutum ne ya ce maka za ka gani ko za ka sani ai to barazana ya maka amma Allah ne ya yi maka ba za mu ce ya Allah ya maka barazana ba don shi mutum yana iya cewa ya barazana ya barazana mutum yana iya ba zai wa ya ba da tsoron ne na kawai amma in Allah ta'ala ya yi ma mutum narko ya san wa'id ake ce ma wannan wa'id narko a cikin a cikin mazuri ya man idza wa'ada afa wa idza tawa'ada afa idan yayi alkawari yana cikawa in kuma yayi narko yana yafewa a raudatul wa'idin na shekul mufid daga ibn abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ya karanta wannan aya ya ce attakafuru a ya ce attakafuru al'amwal jam'uha an gairi haƙƙiha wa man iha min haƙƙiha mene ma'anin takaso shine tattara dukiya ba da haƙƙinta ba da kuma hana ta daga haƙƙinta wa shaddiha fil au'iya da kuma ɗaure ta a buhuna au'iya murga ta wuraren da ake ajiya ma'ajiya ajiye su a taskoki tattara dukiya ba bisa haƙi ba nam idan mutum dukiyan halas ne yake da yana haƙilonsa ya noma ya wahalansa ya ɗaura dammuna sai mu ce me yasa ya ɗaura dammuna da yawa ya yi takazu ba ta kasur kenan ya yi hakilinsa in ya so duk yadda min da zai iya daurawa ya daura abinsa in ce ko ainihin guminsa ne masha Allah haka nan kuma ya yi kiwonsa shanunsa suka hayyafa ba sai a ce ya sa ya kake da garkin shanu rututu da haka ai baka ji takasur ba to ba shine takasur ba takasur shine tattara dukiya ba bisa haƙi da hana haƙi ko an tattara dukiya bisa haƙi a hana haƙi wato ko da na halas ne ko damuna ne ko shanu sai baka ba da zakka ba to ya zama takafu da kuma taskacewa a hana kamar yadda ya zo cewa dangane da masu taskace zuciya ba su fitar da haƙoƙi za a yi musu lalasa da shi gobe kiyama suna kallo a kawo dukiyan su ga an gasa karbe sai a manna dukiyan a jasada shi kenan sai a dodana musu wuta a kai shi ta iho a ce ai ku dandana abinda kuka taskace abinda kuka wannan abinda kuka taskace ma kawo kanku ku dandane abinda kuke taskacewa na wannan kuma a cikin wannan a wannan ruwaya na na ibn abbas ya ce hatta zurtum maqabir yace hatta dakhaltum quburakum kawla su ba ta'lamuna yace law qad dakhaltum quburakum thumma kallatu sawfa ta'lamuna law qad kharajtum min quburikum ila mahsharikum kaga ya bada ma'ana sosai kamar wannan kalla law ta'lamun ilma laqin wa dhalika hina yu'ta bisirati fayunsabu bayna jisrai jahannam wato yanda za ku sani ya lokacin da za a zo da sirati a tsaya a kafa shi a ainihin a matsayin gada ya zuwa jahannama wato yanzu kun san cewa yanzu ga jahannama an kawo ga tsakanin ku da ita ga gada siraɗi kuma rannan za a ce duk ku bi domin ita aljanna tana gaban wuta ne duk wanda ya shiga aljanna sai da ya tsallake wuta ba za ka shiga aljanna ba sai ka wuce wuta shi za ka ga an ce an zo da jahannama bayan ta menene yawa aljanna ne sai an tsallake wuta ake shiga aljanna akwai latarawunna akwai kira'an laturawunna da yin ma taɗin damma laturawunna za a nuna muku ke latarawunna za ku gani laturawunna za a nuna muku za a ganar da ku ke amma da yawa masu latarawunna suke karanta to a cikin kafi akwai ruwayan da yake ce daga abi hamza mutane sun saba da sun san abi hamza don addu'an abi hamza daga imam zainul abidin ya ce muna wajen abi abdullah jama'a sun haɗu sai kawo ya ce a kawo abinci sai muka ci abinci muka ji abinci da daɗi mu ci abinci da daɗi irinsa aka kawo mana dabino sai muka shiga kallon dabinon muka gan shi fiyas gurin ban sha'awa ga kyau sai wani daga cikin mu sai ce la tus'alunna an hadha an-na'im alladhi tun ko ne tana amtun bihi inda ibn rasulullah ya ce za a za ko tun ta'amu ne ya ce wani mutum sai ce za a tambaye ku dangane da ni'imar nan da aka ni'imtar da ku a gaban dan manzo Allah sai abu abdullahi alaihi salam ya ce inna allaha azza wa jalla akramu wa ajallu min an yudi makum ta'aman fayasugumuku thumma yas'alukum anhu yace Allah azza wa jalla shi yafi karamci ya fi girma daraja a kan ya ciyar da ku abinci ku ji daɗin haɗiyansa sannan kuma ya tambaye ku dangane da shi walakin yas'alukum amma an ama bihi alaikum zai tambaye ku ne abin da ya nimtar da ku bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ali muhammad Allahumma salli ala muhammad wa wani iman da Allah ya muku da muhammad da ali muhammad shine za a tambaye ku da shi ba ba baka ba abinci ba akwai ruwayoyi masu yawan gaske a wannan akan wannan ma'anan kila zan ɗage kai ne sai in faɗa kawai aka ɗage akwai ruwayoyi da yawan gaske yawa akan wannan ma'ana a cikin kafi ne da cikin majma da cikin tawilul ayat na muhammad bin abbas duk akwai sun la tu'addu akan an samo daga imma daban-daban akan cewa a cikin da suke ba da misalin cewa idan ka bakonci wani ka zama bakon wani mutum sai ya kawo garan baki ya kawo abinci da ruwa ya baka abinci barka da zuwa barka sai baka abinci sai baka ruwa kasha to sai ya zo yi maka gori ya ce ai ba ni na baka abinci ba na baka ruwa wa me zaka ce wannan ya ce a lalle abin da ya bai kyauta ba sai ce to lalle me zaka ce masa ya ce wannan marowaci ya ce to Allah ta'ala ne da asfata da wani ya Allah ta'ala zai baka ni'iman abinci da abin sha sannan ya maka ya tambaye ka dangane me yasa ka ci kashe shi ne fa ya maka ciki ya ce kun ba za ka rawa sai ka ci shi kun baka ruwa ce ka sha sai ka sha sai a zo ka zo ranar kiyama sai me yasa ka sha ruwa gani sai ce ni'man da za a tambaye ku da shi dangane da wilaya ne da Allah ta'ala ya muku ni'ima da wilaya ta ali muhammad kun bi ko ba ku bi ba wannan babban ni'ima ne a ce wasu suna baganniya gashi an ni'imta ku da shirya da ma'abuta shirya a kowane zamani kuma su za su shiryar da ku to kun gode wannan ni'iman ma'ana kun lizumtu da wannan wilayan ko ba ku to irin wannan ruwayoyi akan wannan babin suna da yawan gaske akan cewa ni'iman nan shine wilaya wilaya ta ahlul baitin a wuyun akhbar da a ruwaya mai tsawon gaske shi ma ba zan ba zan kawo ruwayan ba amma can ƙarshen magana shi ma bayan ya nuna cewa wani imomin da mutane suke cewa shi ne to ba shi ba don an ce anan shi imam rada yake cewa ainihin ya ji ruwaya daga babansa daga wani har zuwa imam jafar sadiq wanda ya ce da aka ce ai za a tambayi mutane ne dangane da daɗin bacci da daɗin abinci da daɗin ruwa mai daɗi mai sanyi da abinci mai daɗi da bacci mai daɗi wai shine da a tambaye su dangane shi aka ce sai ya fasata ya ce inna Allah azza wa jalla la yas'alu ibadahu amma tafaddala alaihim bi Allah ba zai tambayi bayan su dangane abin da ya musu ya musu falala da shi wala yamunnu bi dhalika alaihim ba zai musu gorin wannan ba kuma والامتنان بالانعام مستقبه من المخلوقين yin yin gori in an yi maka an an an yi nima ai gori mummuna abu ne daga ababen halitta wato in wani mutum yayi ma wani gori yayi mishi wani abu ba mummuna abu ne to fa kaifa yudafu ila al khaliq azza wa jalla ya za a jingina shi zuwa ga Allah a ce Allah zai muku gori ke yace me yasa ka sha ruwa mai sanyi ba za a jinkida ma abin da kai ya za a jinkita jingina yudafu ila ila ila khaliqi azza wajalla ma la yarda bihi lil makhluqin abin da shi Allah ma bai yarda da wannan ga ababen halitta Allah ta'ala ya hana ma gori la tudulu sadaqatukum bil manni wal adha ko to shine to sai suka ce yace walakin nan na'im hubbuna ahlul bait wa mawalatina son mu da biyayya gare mu shine nema yas'alullahu yas'alullahu anhu ba'da tauhid wa nubuwa Allah zai tambaye wannan bayan tauhidi da nubuwa zai tambaye ka wilaya ya ce ainihin wannan ma sai kawo ruwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wa ce manzo Allah sallallahu alaihi wa bayan ya kawo isnadi daga babansa daga babansa har ya zuwa da Hussein bin Ali da kuma da kuma ya ce ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce awwal ma yus'alu anhu al-abdu ba'da mawt ba'da mauti shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka يا علي ولي المؤمنين بما جعله الله وجعلته لك yace ma yace ma ali farkon abin da za a tambayi mumini a kabarinsa bayan mutuwansa shine shahada la ilaha illallah da muhammad rasulullah da kuma wilayanka wanda Allah ya baka da wani kuma na baka faman aqarra bi dhalika wa kana mu'taqidatu sara ila an-na'im alladhi la zawala la wanda ya tabbatar da wannan ya zama shine itikadin sa zai je zuwa ga ni'iman da baya karewa to kaga a wurare da ba ci ba sai man kawo muku ruwayoyin ba daban-daban daban-daban ba har ma akwai ruwayan da imam ja'far bin muhammad alaihi salam shi alaihi masalam kan ce ainihin imam ja'far sarri yake cewa dangane da tus alun na yau idin annan na'im ya ce na hannu minan na'i muna da ce ni'imomin da za a tambaye ku wato ni'iman shari'a a cikin ni'imomi akwai kam akwai ni'iman akwai ni'iman da ya wuce na shari'a eh wato shine za a tambaye ka dangane dangane shi amma na'am nan faidar kashani ya kawo wata fahimta ta sa bayan da ya kawo irin wa'annan ruwayoyi da suka nuna cewa ba Allah ba zai maka gorin kaci kasha ba sai ce kuma ga wa'ansu kuma sun ce za a tambaye ka dangane da ci da sha da sauransu sai sai ce to la Allah tawfiqa bainal akhbar in muka gwama tsakanin ruwayoyin nan bi an yuqala a ce la yus'alu ahadun an daruri al-mut'imi wal malbisi ba za a tambayi mutum daga abinci da abin sutura na lalura ba na ladin yawa wagairi ma da abin da sauran abubuwa wurin zama abin hawa wanda ya zama laluri na yau da kullum ba za a tambayi ka dangane wa inna ma yus'alu amma za da adad darura abin da ya karu a bishin lalura za a tambayar wa man khalafa alhaq da wanda ya saba wa gaskiya wala yusal wala wala yus'alu al haqqi illa amma an ama bihi alayhi min al ba za a tambayi mabucin haƙƙi ba sai abin da aka nemta shi daga daga haƙƙi akan haƙƙin sa wato ma'ana na'am in muka ga wayannan ruwayoyin sun ce man za a tambaye mu dangane da abinci da sutura da sauransu da sauransu wayannan ruwan kuma sun ce mana a wilaya sai mu ce in ka kwama sai ka ce lamani za a tambayi mutum dan dangane da abin da ya zama birbishin bukata idan dukiya ya tattara ya tame ya same ta ba akan haƙi ba ya sarrafa ta kuma kuma ina ya sarrafa don akwai wasu ana musu wa'azi da cewa in ka sarrafa shi kenan wa ga maka kan na wasu na suna rudan kan suna nuna ka samu dukiya ba ta halas ba amma kai ne gina masallaci kai ne ayyukan alheri shirya buɗe baki su menene menene oho dai kar wani ya ruɗe ka da cewa wannan shi wannan kafita na'am akwai ba za su maka satan ka daban alkin alherin ka daban kana ladan aikin alheri kana da zunubin sata to inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wannan ba ba a addinin ma aka samu wannan ba a wani ra'ayi ne kuma in dai din gina masallaci ne har isra'ila ma tana gina masallaci to ainihin dole ne ya zama inda aka samu dukiya ta halas ne aka sarrafa a halas to shi ne aka fi tafiyas in aka samu dukiya a halas aka hana haƙƙi ko aka sarrafa ta haram za a tambaya ko ba za a tambaya ba za a tambaya kaga ni'ima ne an baka ta halas amma baka aikata abin da ya kamata ba kaga za a tambaya in aka samu dukiya ta haram za a tambaya ko ba za a tambaya don an sarrafa a halas ba za a tambaya ko ba a tambaya yawa wace maka kaɗe ka wasata ka bada sadaka wa ya gaya maka hakan kana kana da zunubin sata kana da zunubin sadaka iman domin domin wanda zai sami kaza wanda zai sami lada don wannan ya faru da wani wani mutum a zo mana imam imam Ja'far Sadiq shi imam Ja'far Sadiq ya ganshi ne da idanunsa ya wuce wajen mai gurasa barka ka ya lafiya ya wani wani wace mutumin kirki da rawaninsa da bayansa sai ya ɗiba wasu gurasosi ya maki a jikin a baya sai ya wuce so ima mai bi shi da ya je sai ya sami wayansu bukara ya miƙa wannan ya miƙa wannan sai da ya gama sai ya bi shi sai ce mai ka aikata sai ce kai ne wane kai ne wane sai ce ni ne ana ce man ja'far oh jafar bin muhammad bin ali bin hussein bin ali bin abi talib ya ce ya ce to na saman ka zai zai kina na maka tunda baka da ilimi ya ce baka san alqur'ani ya ce to ta ina ne na jahilci alqur'ani ya ce baka san allah ta'ala ya ce inna hasanati yusufina sayi'atu to na yi sayi'at na zo na yi hasan sannan kuma ka ga an ce ainihin in ma ina da sayi'a din ba ka ji an ce man ja abin hasana ta fara ashar amsali ba wa man ja abin sayi'at fala yuza illa misra to kaga yanzu na yi zo da sayi'a guda daya na yi hasana kaga goma kaga sai a cire daya kaga na sami tara magana mai tsawo insha Allah ba wannan zai imam Ja'far Zari ya mushi bayani mai tsawon da ya nuna cewa lalle yana inda lada ga abin da ya bayar ladan yana ga mai gwarasan da ya sato ne shi za a ba amma shi zulumi yake da shi in ma ka aikata alheri aikin alheri da kuɗin wani ba naka ba da na sata to wanda ka sata masa shi ke da lada amma kai yana bin ka bashi ɗalibin ka bashi na to shikenan yau na ku so magana dangane da maulidin imam hassan gashi kuma na cinye ina muku alhakumar takafur yau sha biyar ga wata ya da daidai da ranar maulidin imam hassan almujtaba salamullahi alai wanda aka haifa a safiyan wannan rana ta sha biyar wanda kuma shi ma wannan aini ya kara ma yinin karin daraja akan daraja kuma da ayyuka da aka roito na daren jiya da fatan mutane sun yi sallolin jiya har da musalla mai raka ɗari da ƙulhuwallahu goma goma ya riga ya wuce kila mutum ya ce ayya da ya sani da ya yi wanda aka ce kafin mutum ya mutu sai ainihin an nuna masa mala'iku suna mashi mala'iku talatin a wani ruwaya za su yi masa albishir da aljanna talatin za su ce mashi kai albishirinka ka fita da ba za ka shiga wuta ba talatin kuma su ce mashi albishirinka kai dan aljanni an nura goma kuma za su rika yin gaba da mai gaba da shi a wani ruwaya mala'ikun ɗari ne a wani saba'in to ka gani dai wanda wanda don su amintar da da wanda su akwai wanda su raka shi kabari da wanda su taso raka shi aljanna to kaga wannan dai da da irin su wannan amma Imam Hassan Al-Mujtaba na ga lokaci ya kure amma duk da kadan dan karanto mana koyaya na kuma sun mu karanta ko da ziyaransa da jiya wasu na cewa to ko za a zauna ne anan ma aibo da baki anan kawai nace kai da ko na gaya mutane da haka aka yi amma tun da ba a gaya musu ba bai kamata in an zo a ce to yanzu a shirya ran za a zauna ba na san za su za su ci ai da ga mana tunci wal kawai za mu tashi ne mu guda bin to kaga yanzu dai an huta dai ana iya tashi daga gudu amma mu a gida insha Allah wajen bude baki za mu ɗan sha alewoyi daga cikin laƙubban imam hassan nan ya ba da sifofinsa ba zan karanta ba irin sifan halittar da allah ya masa ana yin mashi laƙabi da asibt jika wato jika ana ce masa al-sayyid al-amin al-hujja al-athir al-taqi al-zaki al-mujtaba al-zahid al-bar al-naqi duk wayannan duk laƙubban imam hassan al-mujtaba ne kuma lokacin da kamar aka an rawaito cewa mun karanta a cikin fassarar fi ayi suratin ma sha a rakabaka mun karanta faɗin imam hassan al-mujtaba alaihi salam da yake cewa fi ayi suratin ma sha a rakabak ya ce ainihin sawar allahu azza wa jalla ali ibn abi talibin alaihi salam fi zahari abi talibin alaihi salam ala suratin muhammadin sallallahu alaihi wa Allah ta'ala da yake sawara ka duk inda ya ga dama sai sawara ali bin abi talibin a tsatson abi talib a suran muhammad sallallahu alaihi wa wato sai fakana ali bin abi talib ashbahu an-nas bi rasulillah sallallahu alaihi wa saboda ga ali bin abi talib alaihi salam shi fi kowa kama da manzon Allah wa kana husayn bin ali alaihi salam ashbahu an-nas bi fatima salamullahi alaiha kuma shi kuma husayn shi alaihi salam shi fi kowa kama da fatima sai da fatima ta zara salamullahi alaiha wa kuntu ana in ji imam hasan ni kuwa ne zama ashbahun nasu bi khadijatul kubra salamullahi alaiha ni kuma na fi kowa kama da hajjatul kubra to ga idan Allah ya so fi ayi so irin masha Allah kabar amma Allah ya ga dama sai ya ali kaman manzonsa yayi Hussein kaman Fatima yayi Hassan kamar Hadija salamullahi alaihim ajma'in da yayin da aka haife shi ainihin sai da zahara salamullahi ala ta zo da shi wajen babanta nannaɗe a wani kyalle na hariri wanda jibril ya zo da wannan kyallen harir din ya zo a manzo Allah sallallahu alaihi wa daga aljanna sai manzo Allah ya sa masa suna Hassan ya kuma yanka masa rago to da da lokaci da mun yi ziyara amma jiya mun kai har da rabi ko to jiya ma muna labarin banu umayya mun kai har da rabi ballantana ballantana kuma ziyaran hassan al-mustaba nan akwai shi akwai ziyarori daban-daban amma barin karanto mana ziyaran ziyarar da ake mashi da dan uwansa a ranar litini sai in kawo in karanto nasa kawai ziyarar ranar litini ziyarar imam hassan alaihi salam السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوه الله السلام عليك يا امين الله السلام عليك يا حجه الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك أيها السيد الزكي السلام عليك أيها البر الوفي السلام عليك أيها القائم الأمين السلام عليك أيها العالم بالتأويل السلام عليك أيها الهادي المهدي السلام عليك أيها الطاهر الزكي السلام عليك أيها التقي النقي السلام عليك أيها الحق الحقيق السلام عليك عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته إن شاء الله yanzu mu gaba ɗaya muna iya yin addu'an ramadan ina fata mutane sun rike wannan addu'a amma mutum ya rike ba ya kamata ya rike sai mu yi ya aliyu ya azim gaba ɗaya ya aliyu ya azim an rike addu'an ai in yi shiru ku yi kawai يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشربته وفضلته على الشهور وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر ويا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين من جكون أنسى بني a kun an sa kai addu'an mu yi tare ba ba haddace addu'an ba wayyo ai duk sallah ana son ai wannan addu'an sallah biyar kulli yawmin اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اقص كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل عسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم صد فقرنا بجد غناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير